لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا عشرين نبو منا عشرين دوتا المحرم هجرة النبي صلى الله عليه وسلم جبنا لنبي هدود أربعين بقي wanda ya daidai da sha biyar ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin arba'u na hadita wannan shi ne karatunmu na arba'in ba daya za mu tashi kan hadisi na talatin ba arba'in ba talatin da takwas ko الحديث الثامن والثلاثون حديثنا ثلاثين تقوس ما نيتي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال ربا إلى من قال ربا إلى فهديث النبام إلى
مين ممكن تاتي رواه البخاري ومسلم في صحيح وابي هذه ممكن تاتي نعم وانظر يا اخي ممكن تاتي كديبا كغني ko kariba ka gani ya kai dan gwana waffaqan Allah wa iyyaka Allah ya datar da mu da kai ila azimi lutfillahi ta'ala wato zuwa tausasawan Allah subhanahu wata'ala mai girma wa ta'ammala bil alfaza kuma ka lura da waɗannan nafuzza waɗanda ke cikin wannan hadisi ai shikenan ko wa qawlu indahu إشارة إلى الامتناع بها da ya ce indahu Allah zai rubuta ta a wurin shi cikakkiya nuni ne zuwa ga cewa Allah ta'ala zai tsananin kulawa da ita ita wannan ladan wa qawluhu kamila da yace kamila litakidi saboda karfafawa wa shiddati litina'i biha da kuma tsananin wato tsananin kulawa da ita وقال في السيئات التي هم بها ثم تركها ya faɗa a cikin mugun aikin da mutum yayi yayi niyya aikata wa sa'annan ya bari kataba Allah Allah ta'ala zai rubuta ta inda wa wuri shi hasanatan kamila lada mai kyau cikakka ba kada bi kamila sai ya karfafa ta da cewa cikakkiya ce wa yana milaha katabaha sayyi'atan wahida idan kuma ya aikata ta to zai rubuta ta wato zunubi guda ba akkara ta qalila bi wahida sai ya karfafa karanta ta da guda daya wa lam yu'akkidha bi kamila amma bai karfafa ta da cikakka ba walillahi alhamdu wal minna yabo da godiya ya tabbata ga Allah subhanahu wataala la nuhsi thana'an alayhi ba mu iya kididdige yabo ga Allah subhanahu wataala wa billahi tawfiq Allah subhanahu wataala ya samu dace shikenan al-hadith al-thamin wa thalathun hadisi na 38 عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري إمام البخاري يروي تونا حديث an karbo hadisi daga Abu Hurairah Allah ya kara mishi yarda qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ina da aminci Allah su kara tabbata a gare shi yace man adali waliyan duk wanda yake mani kiyayya da masoyina ana asalin maganan man ada waliyan li duk wanda yayi kiyayya da wani masoyi nan wa to sai aka gabatar da ni jaru wal majrur shine li saboda nuna mahimmancin wannan waliyin Kuna gane ku? Asalin shi mana ada waliyan dini, amma sai aka gabatar da li sannan ka kawo waliyan. Kamar da ake cewa iyaka na abu. Iyaka na abu. Kamar yadda za ka ji Allah na cewa walahul hamdu. Asalin shi walhamdulillahi. Ya ka juya shi aka mai da shi walahul hamdu. kamar da kasa na cewa alhamdulillahi walahu alhamdu ya bi shi ƙarfi iyaka na abudu na abuduka wa iyaka nasta'inu nasta'inuka su sai a gabatar da wannan saboda nuna mahimmancin abu bana dali waliyan duk wanda yake kiyayya da masoyina waye masoyin Allah shine mu'mini shine waliyan Allah din mai imani waliyan Allah ne Allah ya ce ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanuna ku saurara lalle waliyan Allah ba tsoro akan su kuma ba su yin bakin ciki Allah ya ce alladina amanu wa kanu yattaqun Allah ta'ala ya ce waɗanda suka ba da gaskiya ga Allah kuma suka zamanto suna biyayya ga dukan Allah su ake ce mawa su ake ce ma waliyai kuma Allah ya ce in awliya'uhu illa al-muttaquna ba kowa ne waliyan Allah ba sai masu tsoron Allah. Da aka wanda ke tsoron Allah wali ne. To su ne, mana duk wanda yake kiyayya da mumini, shi ake magana. Me ya kamata mumini da mumini su yi? Soyayya ba kiyayya ba, zaman lafiya ba fada ba, shiri ba gaba ba, haka ya kamata a samu mumini da mumini. Ko a ina suke, mara da suke? ko da makaran suke cikin Nijar suke ko wata ƙasa haka ya kamata duk inda mumini yake so mumini dan wanshi domin Allah ya ce wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd mumini da mumina mumine maza da mumine mata sashen su masoya sashi ba makiya sashi ba kiyayya ana yin ta da wa ana yin ta ne da makiyin Allah wannan masoya Allah ne kuna sallah masallaci da amma kuma kuna kiyayya kuna azumi tare kuna kiyayya daidai ne kaga ba daidai bane kuma Allah ya ce inna ma waliyukum Allah wa rasuluhu walladhina amanu alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un masoyan ku sune mu'minai wadanda suke sallah suna zakka kaji to wannan mai imanin dan uwanka in kai kiyayya da shi hadisi ne kudusi Allah ta'ala ce faqad azantuhu bil harb to lalle na sanar da shi da fada ma'ana ina mai gargami ina mai shela ina sanar da shi cewa lalle ya zo mai fada ma'ana duk wanda yake zama mana masoyina to da me yake fada in kuma ya shirya ya zo mai wadda da gwamnati ma ba daɗi ba dai wadda da Allah. Ko ko ba haka bane don haka Allah subhanahu wata'ala ya ce duk wanda yake kiyayya da masoyina to lalle na sanar da shi da ya zo da mai yaƙi da shi kamar yadda Allah ta'ala ya gaya ma mai cin kuɗi da ruwa mai mu'amala ta kuɗi da ruwa Allah ta'ala ya ce in ba su tuba ba fazalu bi harbin min Allah wa rasul kusan da wani yaƙi daga Allah da wani yaƙi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ka Allah ta'ala ya ce inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqtalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfu min al-ard dhalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adhabun 'adhim wadanda suke yada Allah da manzon shi sallallahu alaihi wasallama suna ta kokarin kawo banna a cikin kasa suna kashe mutane suna kwace musu kudade suna hana mutane zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya ce in kuka kama su sakamakon su to ga abin da ya kamata ya musu a yanke musu hannuwan hannuwan dama da kawahuwan dama da da kawahuwan hagu sabani ko a tsire su ko a kore su da ƙasa gwargwadon yin ballar da suka yi to haka ma duk musulmi ɗan uwan musulmi ne me ya kamata ka so musulmi ba kai fada da shi ba kai gaba da shi ba da zaran kana fada da musulmi dan uwanka to kana fada da Allah ne kuma Allah ya ce na sanar da shi zo mai fada ma'ana ni za ni shigan ba bawa na wanda ya imani da yi wannan fadan da bawa na yake yi shi ba saboda haka ba da Allah kake ba da wannan kake fada ba da Allah kake fada duk lokacin da kake gaba da ɗan uwanka musulmi Allah ya kiyaye amin sannan wani hadisi yana jan hankalinmu cewa mu so junanmu tun da dukkan mu waliya Allah ne ko? ba mu so junanmu amma waliya Allah ba da muke gani hawa-hawa ne dukkan mu waliye ne ko ba haka ba dukkan mu masoya Allah ne amma soyayyar mu da muke ma Allah wani tashi tabu wani ko ba haka ba wani yadda yake son Allah sawa da wata ala da an ce Allah yana sa abu sai yayi da an ce Allah ba ya so ya bari ko me yake jin daɗin abu wani kuma sai yanan zai yayi tunani so yanzu in na bar abun nan na da na samu kaga daga na samu gungun imanin muke sa wani lokaci da wani ba sai ya ji kiran sallah duk inda yake hankalin shi na kan sallah da zara an ce ma lokaci ya yi ba roshin sai ga yaro da ta hau masallaci yana cikin masallaci ake kiran sallah wani kuma sai ya ji sai ce to bari tunda an kira sallah kaga na farko ya yi wannan wani kuma zai ci bari ya dan kara mintuttuka saboda ana sa minti goma ko minti sha biyar bari ya bari saura biyar ya masallaci wani kuma imanin shi sai nuna mai bari sai an tada ya kyau kaga hawa hawa hawa ga yadda ko ba ga amma dukkan mu yi tarayya wurin bi dukkan mu musulmi ne mu'mini ne amma wurin gaugawa yin aiki mun sha bamban to wannan shine bambancin imani wani yana da kuɗi yana dauka gaba ɗaya ba da in ya ga wani abin tausayi wani kuma zai dauka zai zai ɗebo ya bada tausaya wani zai ɗan tsakuro kaɗan ya bada wani kuma addu'a ma za ga abin ya ce Allah taimaka mu duk da alheri ne abin da ba so ka kori mutum ka tsani mutum amma an kama addu'a ko da baka bashi baka ce Allah taimaka mu Allah ya baka gaba kai abin kwarai imani ne to haka za ka ganin mutane wato mun sha babba amma dukkan mu waliye ne amma ba kowane waliyi cikin mai ke samun karama ba wani Allah yana karrama shi da karamomi da wannan wani kuma Allah ta ba zai karrama shi da karamomi ba daga wasu abubuwan mamaki suna gudana cikin rayuwar mutum wa ma taqarraba ilayya abdi bawana bai nemi kusanci zuwa gare ni ba da wani abu da zai aikatawa a habba ilayya wanda yake mafi soyuwa zuwa gare ni min maftaratuhu alaihi kamar abinda na wajabta shi a kai shi mana da abinda za ka yi ba za ka samu kusancin Allah ba kama a ce abin da kake aikata wa farilla ne ma'ana babu wata ibada da ta kai girman ibada da take farilla wajibi a gari kaga sallah a zahar sallah a zahar to ta yi ta yi raka a miliyan da za ka yi ta mi tana fula sallah guda ta a zahar ka kwana kana tana fula har gari ya waye ka samu lada mai yawa amma ladar ba za ta kai rabin rabin rabin rabin rabin rabin abin da ka samu na sallah asuba da za ka yi raka abi wannan kuma ka wajen raka nawa kuma ka dade tsaye wataƙila kana ta kuka ta abu ne mai kyau da za ka samu lada amma dai bai kai wada ba bai kai ita wannan asuba da take farilla ba haka azumi babu abin da ke kai bawa kusa da Allah subhanahu wata'ala kaman rike aikin farilla da mahimmanci kuma ka yi shi da kyau ba wai an cika kai nafila ita ba nafila ga ga ga falalar ta ne amma dai farilla an ana maganan ana maganan farilla to ba maganan nafila wurin lada farilla daya ana linka ma ladatu su 70 akan nafila so 70 kaga ta yi da ta yi da su nawa ita ma tana da lagarta kuma tana da ranarta Allah ya samu dace wala yazalu abdi bawa na ba zai gushe ba ya taqarrabu ilayya yana ta neman kusanci zuwa gare ni bin nawafili da aikata nafilfili na sallah na sadaka na azumi na haji na umra da dukkan ibadodin da suna da farilla suna da nafila dubawa na ba zai gushe ba yana neman kusanci ya zuwa gare ni da aikata na filfili hatta uhibbo har sai na so shi mana in ka yi farila ka samu kusancin Allah subhanahu wataala to in ka dage da na filfili kuma za ka samu soyayya Allah wannan yana kai ka kusa Allah subhanahu wataala wannan kuma yana sa ka samu san Allah subhanahu wataala kaga ai ba za a je a samu soyayya ba sai an je kusa kada ka farila ita ke kai ka kusa nafila kuma ita ke sa tunda kana kusa to wani asuka malamai suka ce misalin mai farilla da mai nafila kamar misalin mutane ne guda biyu da ka aike su su soma irin abu daya wannan kace sauma lemu orange wannan ma kace sauma kowa ka ba ya dala musamman musamman ya biya sauma wannan da ya kai sai sai samu leda mai kyau sai zuba ci an ba shi leda yana wannan ya guntoi wadda masu yin lemu za su baka da karan haza ba abin ya wani zagari ta cire gaba da mata da kwari to shi da ya sayi sai je nemi leda mai kyau da sa kuɗin shi ya sayi sa ya zo ya kawo shi kuma wancan gudan sai ya taho da ledar da masu lemun suka ba shi ga ta da ta cicci wasu lemunan ma ya rike da hannu ya zo kuma ya mika maka cikinsu wanda za ka ga ya girma maka kai ka san wannan ledar ba ledar masu lemu wuce girmamawa ce bai kamata ya zo ya kawo abin ka fara haka na ana gani duk kuma wannan ba ruwan shi to malamai suka ce misalin mai farilla kenan da mai nafila wannan mai abin nan mai nafila shi ne wanda ya zo ya kawo hakan shi kuma wannan shi ne wanda ya tattala abin da kyawu dukkansu sun maka daidai sun kawo ma abin da kake so amma yadda suka kawo abin kaga ya sha bambam ko ba Allah ya so mu da dage da namun biri an mu samu soyayyar Allah subhanahu wa ta'ala bai da ahbabtuhu idan na so shi kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi zan kasancewa jin shi wanda yake ji da shi ana zan zama kunnen shi wanda yake ji da shi abin da yake nufi ba za ka saurari komai ba sai wanda Allah ya ce ka saurara ba ka saurari komai sai gaskiya sai abin da yake da amfani sai abin da za ka samu lada da abin da za ka samu zulmi in ka kai wannan matsayin to ba za ka yi shi abin da ka san Allah ba ya son saurare shi, manzo Allah ba ya son saurare shi, to za ka rabu da shi. Ka zaune abin da za ka saurare, abin da Allah ne ce ka saurara. wa basarahu alladhi yubsiru bi kuma zan kasancewa idanun shi wanda yake gani da su ana ba zai kalli komai ba sai wanda Allah ya ce ya kalla abin da kaga yana kallo to Allah ya yarda ya kalle shi haka mutum yake komawa in ya zamanto cikakken mumini makusanci masoyin Allah subhanahu wataala don abin da yake kallo to yana samun idanu yana ji gare shi wannan abin Allah bai hana kallon shi saboda haka ba zai kalla abin da Allah ya ce kai ya kalla ba duk abin da Allah subhanahu wataala ne wai ku rike shi a baka ku rike shi kawai ku gaba da shi a kama shi kawai a yadda shi yawa don mai cita a baka tsawara wawa wasa gabansu ya wara wara amma dai mun yi kokari da mutane ne na jiri sun wace gaba mun yi kokari ya yi saboda haka idan mutum ya kai ga tsoron Allah subhanahu wa ta'ala to duk abin da zai kallo wanda Allah ta'ala ya ce kalla ne ba zai kalla abin da Allah ya hashi kallo ba wa yadahu allati yabtishu biha sa'annan kuma zan kasancewa hannun shi wanda yake kama abubuwa da yake bana ba zai kama wani abu wanda nana shi ya kama ko ya taba wani abu wanda nana shi taba ba ko abin da kaga ya kama da waɗannan hannaye na shi da Allah ya bashi to Allah subhanahu wataala ya yarda ya taba wannan saboda bi saboda ya kai wannan matsayin wa rijlahu allati yamshi biha kuma zan kasancewa ni ne kafar shi wanda yake tafiya da ita bana ba zai taka da kawawan shi ya je wani wuri da Allah ta'ala ba ya so inda za ya tafiya ta inda Allah ne yake so daga masallaci sai makaranta sai asibiti sai wurin neman abincin shi ba dai wani abu wani wuri na shegantaka wanda za a rubuta mai zunubi da ba zai je wurin ba wani wuri wanda sunan za ya bacewa wurin ba zai je ba wata majalisa wadda ake sharholiya da shegantaka ba zai je wannan wurin me yasa saboda Allah ta'ala ya taimaka mashi ya shiryar da shi ya kame mai kawahon shi ba zai dauki kawahon ya je wannan wurin da Allah ba ya so muna gane ku wasu malamai waɗanda suka wuce iyaka cewa suke yi za ka zama Allah shi ne ma'ana hadisi da ka kai wannan ƙololuwan to shi kenan kayo usuli ka zama Allah kenan ina Allah ya ce kunt kunt kunt kunt shi ne abinda ya hakika yana daga cikin dalilan sunan hadisi tunda Allah ya ce kunt suka ce ba su suka ce ba Allah ne ya ce ni na kasance kai na kasance ni ne idanunka na kasance ni ne kunnuwanka na kasance ni ne hannuwanka na kasance ni ne kawawanka to don mi za a juya abin abin shi yadda yake muna shi kuma Allah ta'ala yana cewa idan hukum idan ma to idan muka zama dukkan mu ne Allah to ina ina Allah ina bai mun shi kenan ba bauta ke ko ba haka ba in muka zama Allah to wa zai bauta ma Allah ke ashe babu wani abu da za ka yi wanda za ka juyewa ka koma Allah a ce ka bar ibada babu shi ibada tana na Allah ce ma manzo Allah ya wa abu da rabbaka hatta ya ji ya karyaki bai dawo da ma Allah sai mutuwa ta zo idan babu ranar da za ka yanke mai ibada kullum kana da matsayin ka na bawan Allah ba za ka yi ta daga bautan Allah ba idan ka yi ta daga bautan Allah ka shiga uku ka lalace ba ka bautan Allah tana nan dindindin ba ta kare da wannan kuskure ne kuma ba wai su suka fara ba zaka tunanin tsohon magana ce ba su irin wannan akida sun dade duniya sun kai shekara dubu ɗaya da ɗari uku duniya wanda suka hito ma musulunci ya san da su kenan wanda ba musulunci ma bai san da kayan musulunci suke wasan su amma daga bayyanar musulunci sun kai wannan shekarun akwai irin sa al-hallaj mansur wani babban malami ne masani ne sosai amma sai ya bada cikin irin wannan tsotsar malami ne can aka yi shi can bayan manzala sallallahu alaihi wasallam shekara 200 da wani abu kaga an da yau ne shekara 1200 kenan rataye shi aka ya kashe shi sarakuna wancan lokacin suka ce tunda ya yi ridda ya ce shi Allah ne komi ma Allah ne kaga shi ke su kala ne akwai masu cewa Allah ya zama halitta ko kuma halitta sun zama Allah sun sadi sun game da Allah da abinda ka gani Allah komi ma akwai kuma alal hulul wanda suke cewa Allah yana shi daga abubuwa saboda talil intihar Allah ya sa da halitta saboda haka komai Allah ne alul kuma suke cewa Allah yana sarka ma'ana yana yana shida cikin wani abu ya zama shi wanda abu sai zama Allah ba kowa ba amma to dukkan su batatti duk sun kauce ma hanyar Allah subhanahu wataala abinda malamai suka fassara shine wanda muka fassara ma'ana Allah zai taimake ka ba za ka saurari komai ba sai abinda Allah ya ce ka saurara ba za ka kalli komai sai abinda Allah ya ce ka kalla ba za ka taba wani abu sai abinda Allah ya ce ka taba sannan ba za ka taka da kawon ka kage wani wuri ba sai inda Allah subhanahu wataala ya ce ka Allah ya sa mu dace wala in salani kuma lalle in ya roke ni la uqiyannahu lalle sai na bashi kyauta idan ka ga wannan matsayi to kana da karɓaɓa addu'a wurin Allah subhanahu wataala duk roƙon ka karɓaɓe ne wurin Allah da ka ce a baka sai Allah ya baka wala in ista'adani kuma lalle in ya nemi tsari na law idannahu lalle zan tsare shi domin babu mai badawa sai Allah kuma babu mai tsarewa sai Allah subhanahu wataala in kaga ka samu Allah ya baka sannan in kaga an kare ka to ba komai ya kare ka ba ba ce Allah ne ya kare ka ba mai tsaro sai Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala yace qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas yace ina neman tsari da mahalicin sahiya ina neman tsari da mahalicin mutane gaba daya wa qul rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin ka ce ya Allah ka tsare ni daga wato abubuwa waɗanda shedanu suke yi domin su raba ni daga da faɗi wannan wa a'udhu bika rabbi an yahburun kuma ka ce ya Allah ka tsare ni ka hatta aljannu su zo wuri na ka salarto ni su fadda ni su sanya mana dawa su halakar da ni su raba ni daga kaga kenan wa ke tsarewa Allah subhanahu wataala kuma wace badawa sai Allah Allah ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Allah ta'ala ce ku kira da zan karba ku idan salaka ibadi anni fa inni qarib kuma Allah ta'ala ce was'alullaha min fadli ku roki Allah subhanahu wataala daga baiwa ta Allah ce Allah ya ba shine mai badawa kaga Allah ya ba wani ce Allah ya ba ka kai duk wanda ka gani da wata baiwa Allah ne ba shi duk wanda ka gani da samu Allah ne ya samar da shi kenan fara kan kanka ji haushin wani mutum kai ya baka haushi kanka ya hasara shi kanka ya bakin ciki kanka mutum da wata nema ta bari ka kai ma ce Allah ka bani hiye da mata wani domin ba shi ba kan shi ba wallahi inda zai shi ba ba kan shi ba ya samu amma ka ce Allah ba ni kuma kana mai yaƙini da imani cewa Allah zai baka in ka za kana kana addu'a kuma kana hanyawa ne ba shi samu abin shi ba misali ya baka da inda inda ka baka samu Allah ta'ala so yake ka tahi kai tsaye ka tahi kawai ka yarda da cewa Allah ya ba kowa kuma kai ba zai baka baka kara da kana to sai ba da ko a samu Allah ba ya samu in kin kai addu'a saran ka kawai abin ya ansa shi wannan ba ba ya samuwa gare ni da waya ne kaga mutum na haka sai ka kara addu'a kuma sai jikin ka yi sanyi ka ka ƙara addu'a sai ga mutumin da saboda shi ka addu'a ya wuce yana iya cin mawana kafa ka ba ta addu'a ka sa shakku ka sa kokwanto Allah ba ya san kokwanto so yake ka tabbatar da cewa shi ne mai baiwa ya ba kowa to kai ma zai baka rawahul bukhari imam bukhari ya rawaito shi saboda ka wannan hadisi ne daga cikin mayan hadisai waɗanda suke bayanin mahimmancin yadda ya kamata musulmi su kasance fada da musulmi baya da kyawu fada da Allah ne sannan kuma hadisi yana jan hankalin mu yadda za mu samu kusancin Allah da yadda za mu samu soyayyar Allah subhanahu wataala da yadda ya kamata rayuwar musulmi ta zama tu duk abin da zai saurara da abin da zai kalla da abin da zai tabawa da abin da za ya taya wurin shi to wanda Allah ya yarda ne ya aikata sannan kuma hadisi yana nuna mana cewa yaushe za ka kaiwa matsayin da in ka ce ma Allah ya baka ya baka sai ka taka waɗannan matsayikan gaba ɗaya sai ka tsallake su gaba ɗaya to sai ka zama tun kana da karɓaɓɓiya addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa mana addu'o'i Allah ya sa mu dace Rawar Bukhari Bukhari ya rawaito hadisi abinda muka faɗa dai Allah ba mu rada kuskure Allah ya sa mu gyara na'am
idan tana tana kokarin ta zo gida sai take zargin cewa ɗan wanda za su ɗaure mata ba ta ce sai ta musu karya ta ce ta wasa ba amma kuma garin da tana sa mata ta ce wannan tare da ɗan biyan mata
ya ce wata baiwa Allah ce take tambaya da saudiya take zaune duk lokacin da ta so ta zo gida sai ta yi tunanin ko ta yi zarge yan wanda suna garin mata baki sai ta fasa sai ta ce musu ta wasa zuwa amma kuma garin da za ta ɗaure sai ta ce ta wasa zuwa amma kuma cikin ranta za ta zo ƙarya ba ta da kyau ƙarya ba ta da kyau maimakon ƙarya ba sai ta rai ta ce ga ta nan ba kawai ta shirya da taho ko ɗan can ta ce kar ku gaya mu kowa zane ta ya kawai ba sai kun gai can gane nan na taho ba ruwan ku garin mu ne gidan mu zane ta ya ba haka ya yi dacewa da ta ce ga ta nan kuma daga baya ta fasa kuma an ce ta wasa ta ce alhali ko ba ta wasa ba kaga ta yi ƙarya ke amma tun da farko kan ma ka gaya ma mutum za ka yi ma na'am
kuma Allah ne ya ce in ya ce wai addama ka mai dan girman annabi shi ya yi daidai ko kuma zai ce wai addama ka mai dan girman Allah
ya ce wani bawan Allah ne in ya ce a taimaka mai dan girman annabi wai ya yi daidai ko ko sai dai ce dan girman Allah wannan siga ta roƙo ɗalibai sun yi sabani a kanta wasu na ganin ba laifi a ciki wasu kuma suna ganin baya da asali cikin sunna baya da asali cikin ƙwa'ani babu inda Allah subhanahu wata'ala ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dan akwai ma hadisai wasu malamai suna ganin masu rauni ne wanda za su cewa dan gir- ka roƙi Allah dan girma annabi ko ka roƙi mutane dan girma annabi wasu kuma malamai suna ganin babu lafiya ce saboda waɗannan hadisan rigimar ne kan hadisan ne mafi yawan malamai sun raunin hadisan to nan ne aka samu sabani su kuma waɗanda suke cewa ya halitta suna ganin ana ya aiki da waɗannan hadisan saboda haka ne mutum ya daga rikici ya riƙi Allah subhanahu wa ta'ala kawai ya riƙi Allah don girma Allah subhanahu wa ta'ala manzo Allah yana da girma kuma yana da girma ana yin roƙon girm saboda girman shi a riƙi Allah subhanahu wa ta'ala domin Allah yana ganin girman shi to amma abu ne na addini yadda ya zo haka za a yi tunda hadisai malaman hadisi sun ta hadisai da masu rauni sai a rabu da su Allah ya samu dace
ya ce me hukuncin ya rauna a cikin mutuwa
ya halitta ya rarraci makewaya inda tana da tsarki inda makewar mai tsafta ce ba wadda take tara kazanta ta hitsari wanda ya tsari wanda ya tsari hitsarin shi na nan kaga ba za a yi arwalla cikin wannan makewar ba amma in mai tsafta ce dai tsarin da aka yi wucewa ki ana zuba ruwa dan dan wurin na wari yana taro wari wannan bai ana yawa amma in kazantar tana nan kana arwallan kazantar na wani so maka kaga an yi ba a yi ba kenan. na'am kuma sai cewa sai ka sallar isha'i lokacin da zai iya yi da sura minti bakwai ganin yana hadari cewa wai an ce sallah yin ta kafin lokacin da da hadata wai yin ta bayan lokacin da ya wuce shi ya ko kula ne lokacin da suka yi ta yi ko wasu bayan Allah suka yi sallar isha'i na saura minti bakwai lokaci ya shigo ya danganci wani irin minti bakwai din ne daidai wani lokaci ne misali in kai sallah karfe takwas da minti biyar kai isha'i ko da minti goma ku kaga wannan kaman a lokutan da ake aiki da su na agogo da na kalandare waɗannan duka abuwa ne na hasashe ba wai tabbas da akwai ba misali in kai takwas da minti biyar kaga an samu awa da yake nan da bi da sallar magariba ko da minti goma in wannan ne kana tunanin saura mi kamata ya hadda kwata ta yi to kaga in wannan ne sallar ka ta yi amma in ba takwas kai ko takwas ba biyar ko ba goma kaga da sauran lokaci shabaki bai yi da bancewa ba shabaki gadi musamman ga zahi yana bancewa ne da kusan awa ɗaya ko da wani kasa ga haka nan da wuya ya bace ya danganci in dai aka yi sallah lokaci bai wato waje ba matuƙar kai an tabbatar da waje ba to sai an sake da kai sallah kafin lokaci gara kai sallah lokaci ya wuce muna ganewa ba saboda wannan lokaci bai shigo nan kuma ya zo ya wuce ina ranko ne za ka yi gara ka yi ranko da ka gabaci sallah Allah ya samu dace in shi kenan ba samu wannan rakawoyin ba ba mu ne ke bin liman sai wuta ta dauke an liman ya yi sujada guda biyu su ba san da an yi ba saboda ba ƙara kowa ya su ne ba sallar da suka samu lokacin da muryar liman take bayyane ta yi wanda ko ba samu saboda ba san me ake ba same da ba sai su cika sallar shi kira sallah ko ka kira sallah ko cikin Thank you.